على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخواتم لما سبقنا سبل الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قدرهم دار العظيم إن وما شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yanda aka saba zama a irin wannan dararen ana karanta risala ta imami shafi da kuma wato littafin kaukabu sali alhamdulillah za mu fara karanta shi littafin na risala fikira ta nawa aka kwana? 142 ko? to 145 ne ko? da bismillah rahman rahim wa ilmu aksarin lisani fi aksarin arabi mafi yawan sanin sanin mafi yawan harshe a cikin mafi yawan larabawa a ammu ya fi gamawa min ilmi aksarin sunadi fil ulama'i fiye da sanin mafi yawan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗanda suke malamai dangane da wanda suke malamai fahim ƙala ƙalu da wani zai ce faƙan da jiru min al'ajam man ya duk bishai min lisanin arab ai gashi mukan samu daga wanda asalinsu ba larabawa ba mukan samu wanda yake ya iya magana da wani abu na zancen larabci ya iya magana da harshen larabci tunda ana samun wanda sun gwadanci a harshen larabcin ga su kuma ba larabawa ba to ya wannan magana da ka faɗa a ciki fazalika to wannan ya ta milma wa sabtu in ji imami shafi ai ta biya ɗau abinda na sufanta a baya min ta'allumihi minhu wato daga cewa ya tsaya ne min ta'allumihi minhu ya koya ne daga gare su fa illa bikum man ta'allamahu minhum idan dai ba wanda yake ya koya a wajen larabci ba fala yujadu yanduku illa bil qalil min to da ya samu mutum ya iya larabci sai ko dan wani dan bangare kadan daga cikin sa wa man wa man madaka bi qalil minhu wanda ya iya magana da kadan daga harshen larabcin fa huwa tabaun lil arabi fi zai zamo ya bi larabawa ne a cikin sa ya koya ne a wajen larabawa wala nukiru iz kana lafzu qila ta'alluman aw nuka bihi mawru'an an yuwafiq lisan al-ajami aw baruha qalilan min lisan al-arab imami shafi yace da muka faɗa a baya cewa a qur'ani ba wani lafazi wanda ba na larabci ba ba wai muna musu cewa lafazi in an faɗe shi ta fuskar koyo ko kuma an furci da shi a wajen an ajiye masa ma'ana ba ma musun a irin nan cewa tayo ya zamo harshen waɗanda ba larabawa ba ya dace da harshen larabawa a ɗan wani abu ɗan kaɗan kama ya tafi kulkalilu min alsidatul ajam almutabayina fi aksar kamal ya kalami irin yadda akan samu wato ɗan kaɗan daga harshen waɗanda ba larabawa ba ya zamo ya dace tare da cewa suna da nesa da juna sai a iya samu ga wannan kabilar ga harshen ta tana can wani bangare wannan ga harshen ta tana wani bangare amma a samu a wani wajen suna amfani da kalmomi iri daya ma ta na'i diyariha tare da cewa gidan dajin ta na nesa wata lafin fi lisaniha da bambanci harshen wata lafin lisaniha da bambanci harshen ta wa burjil awasir bainaha wa baina man wafaqat bar lisanihi minha da nisan asali tsakaninta ko dangantaka tsakaninta da kuma wanda ta dace da wani abu daga harshen a ciki bayan ga alƙali da wani zai tambaya ya ce mal hujjatu bi anna kitab allahi maharun bi lisan al-arab wata hujja za ku kawo akan cewa littafin Allah Qur'ani tsantsa ne da harshen larabci ba wani lafazi a cikin Qur'ani ba larabci ba la yahlidu fi ghayrihi wani larabci bai cuɗanya da larabci ba a cikin Qur'ani fal hujjatu fi to amsa da zamu bashi hujja a cikin wannan kitabun ba abinda shi kansa qur'ani ya faɗa قال الله تعالى dan Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawli ba wani manzo da aka aiko sai ko yana amfani ne da irin harshen mutanensa sai an aiko shi da harshen mutanensa fa in kala kayan idan wani ya ce fa inna rusula to ai manzanni kabla muhammadin kafin annabi musallallahu alaihi wasallam kanu rusuluna ila qaumihim hasa ana aiko su ne ga mutanensu su kadai ana aiko su ne ga jama'a su su kadai ba a manzancin su bai gama al'umma gaba daya wa inna muhammad amma shi annabi musallallahu alaihi wasallam isa ila nas kafa an aiko shi ne ga mutane gaba daya faqad yahtamilu an yakuna bu'isa bi lisani qaumihi hasa tunda yake ko an ce an aiko shi da harshe da zuwa ga mutane ne gaba daya to ai yayu ya zamo an aiko shi da harshen mutanensa kadai larabawa wa ya kuna alan nas kafatan an ya ta'allamu lisanahu wa ma adaku min ya zamo dole kenan akan mutane su tsaya su koyi harshen na manzo sallallahu alaihi wasallam larabci da abin da suke iya iko wato iya koyo daga gare shi wa hada bil kuma ya yu an ya kuna bu isa bi an su da ya zama an aiko shi da harsuna daban-daban فهل من دليل على أنه بئس بلسان قومه خاصة دون ألسنة الأدب akwai wata hujja da za ku iya kawowa a nan da za ta nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne da harshen mutanensa kadai larabawa banda harshen sauran mutane wa al'umma al'ummu daban-daban wanda su ba larabawa bane sai za ka yi al'adatu mutalifatan bima la famu barum an barin idan ya zama harsuna lugogi suna da bambanci tsakaninsu yadda zai zama wasu ba za su iya gane maganar wasu ba wala budda an yakuna ba'ruhum taba'an li ba'd ai ba makawa wasu su zama sun bi ga wasu wato dole a harshe za a samu harshen da ya mamaye wanda zai zama shi ne za a samu al'ummu suna amfani da shi ko da asalin ba nasu bane waye kuna faru filisanin mutabai ala tarihi ya zama fifiko ya samu a cikin harshen da ake bi bisa wanda suke binsa sai zama harshe ya mamaye wasu harsunan har ya zama a samu masu wa'annan harsunan sun iya amfani da wannan harshen ya zama kenan wannan harshen ya samu fifiko a kan wa'annan wanda su ba harshen su bane amma ya zama suna amfani da shi wa'ulan nasu ilfarli fil lisani min lisanihi lisanin nabi wanda ya fi kowa cancanta a ce ya samu fifiko dangane da harshe wato mallisanuhu lisanun nabi shine wanda harshensa luggarsa take lugga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu wala yajuzu wallahu alam an yakuna an lisanihi ittiba'an li ahli lisani ghayri lisanihi fi hadin wahid ai ba za ta yi ba ba daidai ba ne ko da yake Allah shine da sani a ce masu amfani da harshen manzo sun dawo sun zamo mabiya ga ma'abuta wani harshe daban ba harshensa ba a wata kalma ko kaka bal kulli lisani bari kowane harshe kowane yare ta ba'un lisani zai zama yana bi ne ga yare manzo sallallahu alaihi wasallam ga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ahli dinin qablahu fa alaihim ittiba fa alaihim ittiba'u dini duk wanda za su ke da wani addini kafin zuwa musulunci ya zame musu wajibi su dawo su ba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad bayyana Allahu zalika fi ghairi ayatin min kitabi Allah ya bayyana wannan magana da muka faɗa ba a aya ɗaya ba daga littafin sa an bayyana a ayoyi daban-daban قال الله تعالى بين تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين wannan qur'ani saukarwa ne daga wajen wanda yake ubangijin halitta mai tafi da kome na halitta wanda rai amintacce shine mala'ika jibrilu ya sauko da ƙur'anin ga harshe da zuciyarka don ka zamo kana cikin masu gargaɗi an saukar da shi ko da harshe na larabci wanda yake a bayyane a fili وقال a wani wajen Allah ya ce wa kazalika anzalna hukuman arabiyya yanda muka yi bayani haka aka saukar da Qur'ani a matsayin hukunci ko hikimomi wanda suke da harshen larabci wa qala a wata ayar ma kuma ubangiji ya ce wa kazalika wahayna ilayka qur'anan arabiyyan tunzira ummal qura wa man hawlaha haka muka aiko ma qur'ani wanda yake a harshen larabci dan ka gargadi garin da yake shine asalin garuruwa ko uwa ga dukkan garuruwa shine makka da kuma duk garuruwan da suke daura da wannan garin wa inna ma bada'atu bima wasaftu da su da shi ba shi bane ko ko shi ne wa qala ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa a wani wajen hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun hamim Allahu al-muradihi ubangiji ya rantsuwa da littafi wanda yake a fi a bayyane ubangiji ya ce hakika mu ne muka sanya wannan ƙur'anin ƙur'ani a cikin harshen larabci ko dai ku kwa gane abin da ya kunsa wa kala da wani wajen kuma allah ya ce ƙur'anin arabiyyan gaira zai wajen la'allahum yattaqun ƙur'ani ne da yake ya zo da harshen larabci wanda ba wata karkata ko bauɗewa a cikinsa an yi haka ne ko dai al'ummar da aka sauka musu da ƙur'anin sa kiyaye allah sa ji tsoron allah kala shafi'u imam shafi ya ce ba a kama hujjatahu ubangiji ya tsaye da hujja bi an kitabu wa arabi cewa littafinsa da harshen larabci ne fi kulli ayatin zakarna a duk ayoyin nan da muka ambata duk ayoyin nan da muka ambata suna faɗar cewa qur'ani da larabci ne thumma akkada zalika sannan Allah ya karfafa wannan magana bi anna fa anhu jalla sana'uhu kullu lisanin ghairi lisanil arabi fi ayatin min kitabihi a ubangiji ya kore wannan yabansa ya girmama daga a ce akwai wani harshe ya kore a ce za a samu wani harshe ko wata kalma a cikin ƙur'ani ba da harshen larabci ba a ayoyi guda biyu a cikin ƙur'ani ka ƙara ta baraka ta'ala ayoyi guda biyu shine ita ta farko ta ce wala kanna alamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين mun san tabbas sun san cewa mutanen maka suna cewa wai ƙur'anin nan wani mutum ne yake koya wa manzo shi a ai harshen wanda suke karkata gare suke da awa cewa shi yake koya wa manzo ai ba na larabci ba ne shi ko ƙur'ani gashi ya zo da harshe na larabci a fili waƙala kawai wajen kuma ubangiji ya ce wani wajen allah ƙur'anan a ajamiyan laƙalu laula fuskilat ayatu a ajamiyin wa arabi da a ce ƙur'anin nan za a sanya shi a bisa wani harshe daban ba bisa harshen larabci ba da mutanen maka sai su dinga cewa me ya hana ai bayanin ayoyin ƙur'ani a saukar da shi da harshen da su za su iya fahimta yanzu a yi daidai a ce an yi daidai a saukar da littafin da yake ba da larabci ba alhali manzan da aka saukarwa da littafin ba larabe ne ƙara shafi'i imamin shafi ya ce wa'arrafa na ni'amahu Allah ya sanar da mu irin ni'imomin da ya mana bi ma sana bihi da abin da yake bance mu da shi min makanihi daga matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ubangiji ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku daga kawunan ku azizun alaihi daga cikin ku kuwa azizun alaihi ma'anatu wanda duk abin da zai wahal da ku yana damun sa harisun alaikum mai kwaɗayi ne akan ku samu tsira duniya da lahira ilmuminin rafuran mai tausayawa ne mai jin kai ga mummuni wa qala ubangiji ya faɗa a wata aya huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ubangiji shine ya auko banzo a cikin al'ummar da ba saba yin rubutu ko karatu ba an aiko musu manzon ko daga cikinsu ya zama yana karanta ayoyin allah a gare su yana tsarkake su yana koya musu yana sanar da su abinda ƙur'anin ya kunsa da abinda sunnarsa ta kunsa da can kafin zuwan manzo su kan tabbas suna cikin bata a fili وكان مما عرف الله نبيه من انعامه an قال yana cikin abin da Allah ya sanar da annabi da shi na daga irin ni'imomin da shi Allah ya inda Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumi wannan qur'anin tunatarwa ce babba gare ka ya rasulullah tunatarwa ce ga jama'arka hasa qawmuhu bi zikri ma hu bitali ya mace mutanansa da ambato tare da shi da wannan littafin nasa qur'ani wa qala a wani wajen kuma Allah ya ce wa an zar ashira ta kala aqrabin ka gargaɗi jama'arka na kusa da kai wa ƙala a wani wajen Allah ya ce litunzira ummal qura wa man haulaha dan ka gargaɗi garin da yake shine asalin garuruwa ko wanda yake matsayin uwa yake ga dukkan garuruwa da duk garuruwan da suke daura da ita wa ummul qura makkatu ummul qura ina ne ake nufi makka ake nufi wa hiya baladuhu wa baladu qaumi makka ita ce garin manzan Allah ita ce garin mutanensa fajalan fi kitabi hasa shi yasa anan ubangiji ya ambace su ya sanya su keɓantattu a wannan littafin wa adhalahum ma almunzarina amma ya shigar da su kuma tare da dukkan waɗanda aka gargada gaba daya wa qara an yunzaru bi lisanihim al-arabi Allah ya kunta cewa a gargade su da harshen su na larabci lisani qaumihi minhum hasa harshen mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma su kaɗai manzala sallallahu alaihi wasallam dukkan halitta ko dukkan mutane al'ummarsa ne amma dai an tsarko shi da harshen mutanensa su ne larabawa fa ala kulli muslimin an yi ta'allama min lisanil arabi ma balagahu jahalu to ga babban magana wadda imami shafi ya kawo anan cewa wajibi ne akan dukkan musulmi ya tsaya ya koya daga harshen larabci iyaka abinda zai iya ya tsaya ya koyi abinda zai iya wajibi ne ya koya iyaka iyawarsa hatta shahada bihi Allah ilaha illallah har ya tabbatar da abinda ya koya cewa tabbas ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba wanda Muhammadan abduhu wa rasulu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne wai tulu bihi kitaballah ya karanta littafin Allah da wannan larabcin da ya koya ويدعو بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك ya faɗa da abin da yake gargaɗi ne ko tunatarwa gare shi ko ambato ne ga Allah dangane da abin da aka ɗora masa na daga kabar bari ko aka umarce shi da shi na daga ya tasbihi ko tahiyya da wani wannan wa man zada min al-ilmi bil lisani allazi ja'alahu Allahu lisana man hatama bihi nubuwatahu wa anzala bihi ahira kutubihi kana hayran lahu duk abin da ɗan adam zai ƙara duk abin da musulmi zai ƙara na daga sanin harshen larabci larabcin da Allah ya sanya shi shi ne harshen wanda ya cika annabtarsa da shi bayansa ba wani annabi larabcin da Allah ya sanya shi shi ne ya saukar da littafi na ƙarshe nasa da shi to abin da ya ƙara sai ya zama alheri gare shi mazdari din ma din mubtada ce kana din shine labari jumla kana khairan lahu kama alaihi ya ta'allamu salata wa zikra fiha kama yadda yake wajibi akan musulmi ya tsaya ya koyi sallah ya koyi ambatan da ake a ciki wa yati albaita ya je wa ka'aba ya je ka'aba wa ma'amira bi tiyani da duk inda aka ce ya je wa tawajjahu lima tuwajjahu a fuskantar da shi ga abinda aka fuskanta ya fuskanta ga abinda aka fuskantar da shi a ɗanan imami shafi yake ƙara nunawa cewa ai musulmi duk wani abu da yake faɗa a sallah ya kamata ya san ma'ana ko ko ya zama wajibi a kansa ya tsaya ya san ma'anar ma duk abin da yake faɗa a sallah wa yakunu taba'an fi mabturir alai ya zama mai bi ga abin da aka ɗora a kansa wani diba ilaihi aka neme shi ya zo da shi la matbu'a ba ya zamo shi ne mai bi ba shi ne abin bi ba wa ina ma badatu bi ma wasab imami shafi ya ce abinda ya sa na fara wannan magana tun a farko min annal qur'ana na cewa a gane cewa qur'ani na zalabil sanil arab ya sauka ne da harshen larabawa dona gari ba wani harshen daban ba لأنه لا يعلم من إلى جمال علم الكتاب أحد جهل ساعة لسان العرب domin duk mutumin da ya kasa gane ya jahilci irin yalwar da harshen larabci ke da shi to ba abin da zai iya ganewa na daga bayani akan maharhaɗan ko matattaran ilimin ƙur'ani dole sai an gwanance a larabci za a iya gane ilimin da ƙur'ani ya ƙunsa a wakasarata wajohi wanda duk bai san yawan fusakun a larabci ba ba zai gane wannan ba wakasarata wajohihi ga banna ne wasalin da suka yi na rufa waje ma a ma'anihi bai san matattarar ma'anoninsa ba wata faruƙa da yadda wani wakacin ma'anonin ke rarraba wa man alimahu wanda ya san wannan in tafat anhu shubahu allati dahalat ala man jahila lisana wanda ya san wannan to da rikice rikicen da sukan shigarwa wanda bai fahimci larabci hakika fahimta ba sai ya zamo ta kori daga gare shi فكان تنبيه الآمة على أن القرآن نزل بلسان العربي هاسا نسيئة للمسلم da aka wadakar da jama'a gaba ɗaya cewa ƙur'ani ya sauka ne da harshen larabci kaɗai bai sauka da wani harshe daban ba na larabci ba haka ɗin sai zama nasiha ce aka yi ga musulmi wanda nasiha tulawun faru in nasiha ko ga musulmi abu ne wanda yake dole imami shafi yana kawo dalilansa ko dalilinsa na tsayawa wannan magana doguwa da ya akan tabbatar da cewa a ƙur'ani dai gaba ɗaya larabci ne cewa haka ɗin babban da siya ce ai ga musulmi yin da siya ko ga musulmi abu ne wanda yake dole la bagi tarko da bai dace a bar shi ba wai da raku na filata hayri riska ne na karuwar alheri la ya da'uha illa man safiya nafsa da ba wanda zai bar riskar irin wannan ƙari na alheri sai fa wanda ya mai da kansa wawa wata raka mauri a hazi ya bar inda ya dace ya ɗebi nasa raba babban inda ɗan adam su da aka ɗebi rabo babban inda wurin da musulmi ya ɗauki rabo shine ya tsaya ya tsantsanta nasiha ga musulmi ka ce kai ba za ka fuskanci ibada ba ka damu da abin da al'umma take ciki ba ba san kai musu nasiha ba wannan sai zama ibada ta ka ba inda za ta kai wanda ya tsaye nasiha ga al'umma sai ya zama shi a nan ya samu matsayi maɗaukaki fiye da kai wa kana ya jima'u ma'an nasihati lahum qiyaman bi irahin haqqin ya zama yana tara tsayawa da bayyana gaskiya tare kuma da nasihar ga su musulmi wa kana al-qiyamu bil haqqi wa nasihatul muslimina min da'atillah a tsaya da abin da yake gaskiya a tsaya a bayyana gaskiya a kare ta aiwa musulmi nasiha haka din biyayya ce babba ga Allah wa da'atullahi jami'atul lil hayr biyayya ga Allah kuwa ba abin da ta bari na alheri biyayya ga Allah ta tare da duk sakon alheri habara na sufyanu an ziyad ibn ilaqata qala sami'tu jarir ibn abdullah يقول باعت النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم لكل مسلم سفيان سفيان بن عيينة يمنى حديثي إذا زياد بن علاقة yace na ji dare rabna abdullah yana cewa na yi cafa da annabi sallallahu alaihi wasallama bisa cewa zan ringa yin nasiha ga dukkan musulmi a mara nan nukuye nan an suhail ibn abi salih an ada ibn yazid an tamim dari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala in suhail ne da tade ya ba mu hadisi daga suhail ibn abi salih daga ada ibn yazid daga tamim dari sahabin manzo Allah kare da a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dina an-nasiha inna dina an-nasiha inna dina an-nasiha hakika addini ba wani abu ne addini ba a tsaya ai nasiha hakika addini ba wani abu ne addini ba a tsaya ai nasiha hakika addini a tsaya ai nasiha lillahi wa likitabi wa linabihi wa li aimatul muslimin wa ammati ai nasiha ko ga Allah ai nasiha ga littafin Allah ai nasiha ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ai nasiha ga shagabannin musulmi da baki ɗaya musulmi ma qala shafi'i imami shafi'i yace fa inna ma hadaba Allah bi kitabihi al-araba bil lisanin ubangiji ya zantar da larabawa ne da harshenta alkur'ani ala ma ta'rifu min ma'aniha bisa yadda ta sani na daga ma'anonin kalmomin wa kana min ma ta'rifu min ma'aniha tisa'u lisaniha yalwatar harshen yalwatar harshen larabci yana daga abinda larabawan ta sani na daga ma'anoninta wa anna fidratahu an yuhadiba bi shay'in minhu amman zahiran yurad bihi al-amu zahir cewa yana daga tsarinsa a zo da magana daga cikin harshen larabci wanda zai ɗau umumi ma'ana ya zama ya shafi duk abin da wannan lafazin ya haɗa a fili ya zama ana nufin amin wanda yake a fili da haka wa gana bi awwali haza minhu an ahil a wadata da farkon wannan daga harshen ba sai an kai ƙarshe ba a faɗi kalma ɗaya amma a ce ta haɗa abu gaba ɗaya wa amman zahiran yuradu bihil am akan samu kuma ami a zahiri ya zama ana nufin umumin da shi wai hulu lahasu amma a iya tasisinsa fa yi sadarlo ala haza bi ba'ari ma hudu ba bihi fi sai aka fa hujja bisa wannan tasisin da sashen abin da aka yi magana da shi akan wannan hasin wa aman zahiran yuradu bihi lahas akan samu ami wanda yake a fili umumin ne amma ana nufin hususi da shi an gane wannan ko yawa akan samu ami wanda ana nufin umumin da shi yanzu misali kamar wallahu bi kulli shay'in alim ami ne kuma ana nufin umumin da shi ko ana nufin umumin da shi eh shi yasa wannan ami ne zahiri ana nufin amin zahirin da shi akan samu amin zahiri da yake ake nufin umumi da shi amma tasisi yakan shigarwa ina misali anan kalmar wal mudallaqatu yatarabbasna ai wannan amin amma kuma ai an yi husu an yi tasisin sa an yi tasisin sa wa aman zahirin yurad bilaha akan samu ami a fili amma ana nufin hasi da shi misali kalmar nasu annas kamar ta nufi duk mutane amma akwai inda annasun ta zuwa qur'ani ya zama mutum daya ake nufi akwai inda ya zama annas sallallahu alaihi wasallam ake nufi allazi da qala lahum an-nasu waye nasu anan nu'amul mas'ulin am yasuduna an-nasa wa ake nufi da nasu anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kaga wannan amine zahiri amma hasi aka nufa da shi ba wai an nufi umumin ba a da mun tun farko hasi aka nufa da shi وظاهرا يعرف في سياقه انه يراد به غير ذلك ana samun zahiri wanda daga yadda aka taho da magana za a san ana nufin wani zahirin wa kullu hadha duk irin wannan mawjudu abu ne samamme mawjudun ilmuhu fi awwal al-kalam an samu sanin sa a farkon magana aw wasadihi ko a zakiyar magana aw ahiri ko karshen wa tabtadu shay'a min kalamiha larabawa sukan fara wani abu daga harshenta maganarta yi bayyana a wani zarzi hatihi al'ahiri da farkon lamazi ma a maganar zai bayyana ƙarshen wata ta sha'a yubinu ahiru lafzi halihu al'awwali takan fara abu ya zamo ƙarshen lafazi ya bambanta daga farko sai zamo farkon ya ɗau umumi amma ƙarshe ya ɗau hususi ko abin da ya kama da haka misali wato walmutallaka ta tarabata da abdina salasata qurun a ƙarshe aka ce wa bukulatuhunna a haƙo bi raddihinna dukkan mace da aka saki miji yake da dama ya kome da ita a ai sai wanda sakin ba ba idi ba ne ko wata kallon bishari tu'arifu bil ma'ana dole tsira bil lam a larabawa su yi magana da wani abu wanda za su sanar da shi ta fuskar ma'ana ba wai bayani ta fuskar lafazi ba kamar tu'arifu ishara irin yadda ishara nuni ke nuna abu sun bai kuma haza inda hamin ala kalami sannan kuma irin wannan ya zama yana daga mafi ɗaukakar zancen larabawa a wajen larabawa limfira bi ahli ilmi hadi domin wanda suka san larabcin suka san lugar larabcin su suka kaɗaita da irin wannan nuna ahli jahalatiya banda waɗanda ba su sani ba wa tusammi sha alwahida bil asrar kasira takan kira abu ɗaya da sunaye masu yawa yanzu kamar zaki ai a larabci yana da sunaye fiye da tamanin kamar kare shi an faɗa ma yana da suna haddari ko alkalbu malla ya alkulil kalbi mai a tasmi yadda ma'ari yake faɗa ko wato sanni bil ismil wahidil ma'ani al kasira sannan kuma suna ɗaya sai a samu ta kira ma'anoni daban-daban da shi shi na farkon tusanni sha alwahida bil asmal kasira shine mutaradif mutaradif tusammi bil ismi alwahid almaani alkasira shine mushtarik yanzu misali kamar kalmar ainu ainu tana da ma'anoni wajen guda 40 daban-daban wa kana razi wujuhu allati wasaftu jima'aha fi ma'rifati ahli ilm min hadi min hadihi wannan tusaku wata nasfanta haduwarta dangane da sanin ma'abuta ilimi da harshen larabci saninsu da haka wai ne talafat asbab ma'rifata ko da yake hanyar sanin ta bambanta ta zamo ma'arifatan wari hatan inda wannan ma'arifatan din shine labarin kana din nan ta farkon fikira a sani wanda yake a fili a wajenta wa mustakarin inda gari sani ne wanda wanin ta zai musu mimman jahila haza min lisaniha daga wanda bai gano wannan ba a harshen larabci wa min lisaniha nazala kitab da harshen larabawa ne qur'ani ya sauka وجاءت السنة حديثا من ذا الله استزو آه، فتكلف القول في عملها تكلف ما يجر بأره wato a ce za a ɗorawa kai magana a game da abin da harshen nasu yake jujjuyawa an ɗorawa kai ne magana a kan abin da wani abu a cikinsa lallai ba a sani ba kuma ta kallafa ma jahila wanda ya ɗorawa kansa ko abin da bai gane bai sani ba yace zai abin da bai iya ba wa ma lam tusbitu ma'rifatu abin da saninsa bai tabbatar da shi ba كانت موافقته للثواب إن وافقه منها فلا يعرفه غير معمول sai dacewar sama ga katarta ta zamo ba a yabayyamo ba ko in ma a ce din ya dace ta inda bai sani ba wanda ya dau abu da ya fi karfinsa ya ce zai yi to ko da ma ya yi daidai ba za a ce ya yi gwaninta ba domin ya jefa kansa ko ya jefa al'umma ne a cikin haɗari an fahimci wannan ma'anar da yake nufi yanzu misali mutumin da bai iya mota ba ya ɗau mota ya tuka to ko da ya je inda za shi lami lafiya bai isa a ce za a yabe shi ba saboda kawai ya jefa kansa ya jefa al'umma a cikin wani gadari allah ne dai ya kubutar har ya je lafiyar ko in so yake ya ɗauka ya fara tsayawa ya iya kan nan ya ɗauka to haka ma dai kome wanda ya ce zai magana akan ilimi wanda bai sani ba to ko da ma a ce ya faɗa daidai sai ya zamo wannan daidan da ya ba abin a ce ya yi bajinta ba wannan daidan da ya ba abin a ce ya yi bajinta ba ne wallahu ala Allah shi ne masani wa kalibi a ɗan hi gaira ma'azin inda kuma shi ya kuskure sai ya zamo ba shi da wani hanzari wai za ma na ɗaga fi ma la yi da ilmuhu bin farki bai da haɗe yi wasu abinci idan da iza ma na ɗaga matuƙar da ya yi magana ne akan abin da saninsa bai bambance ba bai kewayewa da bambancewa tsakanin kuskure da daidai a cikinsa abin da ake bukata kafin a yi magana akan kome ya zamo an san daidansa an san ba daidansa ba amma in aka yi an zaɓaɓi aka yi gaggawa aka yi magana akan abu wanda ba a sani ba to ko da ma an yi magana ta dace sai ya zamo kuskure sai ya zamo wato wata abu ne wanda aka yi wanda ba na bajinta ba alhamdulillah shi ne yake nan fikira ta ɗari da saba'in da hudu ciki da aka ce wa yadda da ushe a min kalayin ha yi bayyana awwal
awwalu lasiyati an ahim wani wakacin larabawa takan faru wani abu daga maganarta wanda farkon lafazin yake bayyana ma ya ƙarshen zai ƙare kamar irin abin da ake faɗa cewa magana ta ƙare da yadda ta fara idza lam tattabi shay'an fada'ahu wa jawisu ila ma tattabi yawa irsali ake kiran sa ko yawa kamar shi ne irin wannan na'am to kuma wannan matafiya ce ta imamu shafi kenan akan wannan bangaren magana da yake akan gaba daya ayoyin qur'ani a akwai abin da yake bangare a ciki fahimtar sa amma yanzu kamar na ƙarshen na cewa dole a tsaya a fahimci larabci wannan ba wai matafiya ce ta shi kadai ba matafiya ce ta dukkan malamai a kai yawa amma cewa misalin a ƙur'ani ba wata harshe ba wani kalma ba wani lafazi wanda ba larabci ba to wannan matafiya ce ta sa da kuma wasu gangan malamai amma ba ta dukkan malamai ba na'am alhamdulillah alhamdulillah